بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم المقامة الثالثة والعشرون مقامة عشرين دقوق الشعرية وديك أقوي واقع أتكنتا وداك يتم الشعرية أكل حارث بن حمام قال حارث دم يهمة يا بعد لاباري يتي نبابي مألف الوطن سابا وادك أسمو نبابي يعني سنتاني fi sharhil zaman a farkon lokacin kurciyata to mu ta guje ni li khatibin khushi wa khawfin gashi li khatibin saboda wata musiba gushi wanda yake ya khushi wanda ake jin tsoro wa khawfin da tsoro gashi wanda ya rufe mutane fa arakatu ka asal kara sai na zubar da kofin nan na bacci ba ni ba kwana wani sastu rikaba sura na gaggautar da abin hawa na tafiyar dare wajubtu fi sayri wa'ura na yanke fakankani a cikin tafiyata lam tudammit hal khuta wanda taki na sawu bai bata ta ba wala hata da ilai halkata tsuntsuwa da ake ce ma dirwa wala ta da ilaiha ba ta iya shirya ga wannan daji na je dajin da tsuntsuwar dirwa ba ta iya zuwa wannan ita tsuntsuwar dirwa wata tsuntsuwa ce ba taɓa tsuntsuwa mai gudu irin ta ba idan tana jin kishirwa tana iya tashi ta je sokoto ta shawo ruwa in ta sha kuma ta ɗebo maɗiyanta ta gundo ta zo ta kawo masu to inda bala'in ta yake wajen gudu in fiffiken na dama ya bugi ƙofar nan wajen dawa na hagu sai ya buge shi yadda ka san an sai ta inda ta bi fiffiken ta na dama ya taɓa wurin na hagu sai ya taɓa ga sauri kuma ga sanin hanya to irin wannan tsuntsuwa idan aka ce ta je inda na je bacewa za ta hatta warar tuhimal khilafa Allah ya taimake ni har na shigo hurumin khilafa shine garin Bagadada garin sai na Ali ibn Abi Talib wala haramal asima na shigo hurumin da ke tsara mutane min al-makhafa daga tsoro fasarautu sai na kawan makaina da ijasar rau'i motsowa tsoro wastisharahu da jin shi wata sarbaltu na sanya libasal amni tufafin aminci wa sha'arahu da suwaita din shi wa kasartu hami sai na dakatar da haske da shi ya kan dai an tare shi ban gani wa kasartu hammi sai na takaita damuwata ala lazzatin ajtaniha ga jin dadin da zan dasa wa mulhatin ko wani abu mai kyau ajtaliha da zan kalla fabarastu yawman ila alharim wata rana sai na fita zuwa kan wuri in ka ji an ce alharim kan wuri inda sarki yake li'aruda tsirfi dan in hora doki na wa ujilu fi turqihi tsarfi in yawatar da ido na a cikin hanyoyin kan wuri fa idan fursanun muntalun sai na ga sadaukai suna ta kwarara suna gudu wa rijalun mutasalun sai na ga wasu mazaje jere da jere ana ta sauri wa shaykhun sai na ga wani tsohon banza tsawilul lisan mai dogon halishe ma'ana mai yawan surutu asiru tsailasan mai gajera alkibba da kaga mutum da gajera alkibba kawai ka gane dan iska ne shi dani ne to sai na ga tsoho da hurhura amma da gajera alkibba kamar alkibba kane ne kadala baba fatan ya ci kwalan wani yaro jadida shabab mai sabon kunciya khalaqal jilbab wanda yake yana da tsohuwar aljilbab riga ma'ana wanda yake yana saye da tsohuwar riga fara katutu sai ne sauri fi itirin nazara a bayan ‘yan kallo hatta wafai na babal imara har muka zo ƙofar masarauta wahuna ka sahibul ma'una sai muka isko mai ba da gudunmuwa sarki mutarabbi'an fi gaskiya ya yi ta matila a cikin mazaunin shi murawwi'an ko wa murawwi'an yana ba da tsoro bi samtihi da kamannun shi mutum ne mai jiki mai tsawo mai kiba kuma ya harɗe faƙala lahu shekh tsohon nan mai gajeruwa alkibba kaga shi ɗin zai yi sai ce a azzallahu alwali Allah ya taimaki sarki waje ala ka'abahu alali Allah sa matsayin shi ya zama madaukaki akan na kowa inni kafaltu hadhal bulama fatima na reni wannan karamin yaro tun da aka yaye shi daga shan nono wa rabbaituhu yatima na yi tarbiyyar shi yana maraya bai da uba thumma lam aluhu ta'lima sannan ban takaita koyar da shi da karantarwa gare shi ba falamma mahara wa bahar dirra da sayfal udwani wa shahar lokacin da ya kware wa bahar ya rinjayi tsara zakin shi yaga yashi kowa jarrada sai ya tsiriyantar da saifal uduwa da takobin shishigi wa shahara ya bayyanar da ita wai da ni zai fara kama abin da mawaki ke cewa wa allimu hurrima yata kulla yaumin falan mashtar da sa'idu huramani ina koya mai yadda aka jiwa ina koya mai jiwa zan da iya jiwa damcin shi ya karfi sai ce bari ya fara gwada da ni ramani sai jihe ni tunda ni koya mashi shi kuma shi Ibrahim radiyallahu anhu sai kara baiti a cikin firi da tafsir وعلمه وعلمه القوافي كل يوم فلما قال قافية هجاني ina koya mai waka kullum ina gwada mai ga yadda aka waka ga yadda aka waka falamma qala qafiyatan radda zai waka farko hajani sai man zambo ni ya fara baci da waka da koya mai to shine na koya mai tarbiyya tun yana maraya yana yayayye kuma ban takaita wajen karantar da shi ba amma wai yanzu da ni yaka faɗa ni da an malami ne walam akhalhu ban zaton yaron nan yaltawi alayya zai ki biyayya gare ni wa yattaqi ya zan mara kunya a gabana yaltawi shine ya lankwashe ya lankwashe min in ni ta da shi sai ya ki koma sa sai ya lankwashe wa yattaqi ban zace na iya yi rashin kunya ba hina yartawi minni sadda yake kwankwada ilimi na wa yaltaqi yake shan shi faƙala lahul gulam ɗan saurayin nan da aka ce ma mara kunya mara biyayya sai ce alama a sabta minni hatta tan shura hadal khizi anni ni ne ne ka tsinkaya gaure ni har za ka yaɗa wannan magana banza ta kunya ka ce wani mara biyayya ne mai walakanta ka fa wallahi na rantse da Allah ma satartu wajha birrika ban rufe fuskar biyayya gare ka ba wala hataktu hijaba sitrika ban keta hurumin mutuncinka ba, wala shakakatu asa amurka, ban karya sanda umarninka ba, wala algaitu tilawata shukurka, ban jefar da karatun godiya gare ka na alherin da kan mani ba. Fakala lahu shekh sai tsoho ya ce butulun banza, ima mutane shuru, wai laka kai canka, wa ayyu raibin wani abun kokonto ne a kaza mafi kunyatarwa min raibika daga abin da kan min na kokonto wahala aibun akwai wani aibi a fahashu mafi muni min aibika daga aibin da kan min kamar lahani ka sabata ni wa qadid da'aita sihri kai da awawaka ta wastalhaqtahu ka ce ta kace ni ne kasida tawa mai dadi amma sai ka ce ai ba ta malam bace kai kai abuka wanta halta shi'ri ka canza man kasida tawa wastarakatahu kuma ka sace ta wastiraqu shi'ri inda shu'ara sata waka ga mawaka afza'u shine mafi tsoro min sarikatil bayda'i was safra daga ay masu sata azurfa da zinariya wa gairatuhum ala banatil afkar kishin da suke yi ga diyan tunane shine wakar da suka tunano da kansu ka gairatihim kamar kishinsu ne alal banatin abkar ga ɗiyansu mata budurwai da Allah ya ba su. Faƙalar wali da shekh sai sarki ya ji abin ya zama rigima, shi yaro ya ce bai rashin biyayya ba har yanzu shi mai biyayya ne mai godiya, shi ko tsoho ya ce a ba maganar biyayya tun da dai zan yi waƙa ta ɗaki sai ka zo ka canza mata fasali ka ce wai kai kai yi ta. To duk rashin biyayya ya wuce wannan sai sarki ya ce ma tsoho وهل حين سرق سلخ أم مسخ أم نسخ shi ma kaga alƙalin ɗan bala'i yace wa hal hina saraka sabda ya satan maka waka salaha shin ya canza ma'anoninta ne ya heɗe ta ya cire abin da yake so ya zama ya canza lafazi amma ma'anan na nan salaha kenan amma saka ko ku a ya shafe ta kai kawo tashi amna saka ko ko kwafa yayi ya kwafe ta sai ce kawai daga rubutunka sai zama ga rubutun shi a gani faqal sai ce wallazi ja'ala ash-shi'ra diwan al-arab na rantsi da wanda yasa waka ita ce babban diwanin larabawa da suke bayyana da al'adunsu da fasaharsu wa tarjumanul adab ita ke bayanin irin ilimi da ladabi na rayuwa da suke da shi ma a hadasa wannan mugun yaro ba abun da ya aikata cewa an batara sai yanke shamla sharhihi taron waƙata da na yi ta yabban man sulusani ya sace sulusi ya ban man sulusani amma ya, ya sace sulusani ya bani da sulusi wa agara ya kai hari ala sulusai sarhi ga sulusani biyu na waƙata ma'ana waƙar in an kasa uku to ya ɗauke biyu yace nashi ne kashi guda sai ban ma abuta fa qala lahu sai sarki yace anshid abiyataka birin matiha karanta mana baitotanka yadda suke cikakki liyattadha dan mu iya gano mahatazahu abin da ya datsa min jumlati ha daga waka waka cikin waka za a yi yanzu fa an shada sai tsoho ya ce bari ka ji waka ta ta Allah da annabi da nayi ya khatibat duniyata niyata innaha sharakun rada wa qararatul akdari darun mata ma abhakat fi yawmiha abkagadan bu'udan laha min dari wayri wa'lam bi anna khutubaha tafajawalau طال المدى وولد وونسر الأقدار ni baitotana da nai na wa'azi ya kai sarki abinda nake cewa ya khatibar duniya ya mai neman auren duniya dan siyasa mai neman kujerar gwamna ko sanata ko rep ko dan majalisa ko shugaban ƙasa ya kai mai mai dan duniya ya aure ta addaniya duniya yabban zace koma baya to kashe dinka da duniya innaha tarkun rada ita tarko ce ta mutuwa wa qararatul akdari kuma makoman miyagun abubuwa ne darun duniya gida ne mata ma abhaka fi yawmiha idan yau ta saka dariya abkan gadan gobe kuka za ta saka bu'udan laha min dari Allah ci ne wannan gidan da bayan ka gama dariya ya mare ka sai ka fashi da kuka wai za azalla sahabuha idan girgidanta ya sauko gare ka an maka ruwa lam yantaki minhu sudan wannan hadarin bai iya koyar da kishinka in dan ruwa an yi ruwa na yayyahi amma ba su iya maganin kishirwa li jahamihi saboda girgidan holoko ne algarrari mai rudi garatuha harin da duniya ke kawo ma dan siyasa matan kalibe karewa balle kazahi da za a yi mai wasiruha wanda duniya ta ribanto la yubtada ba a iya kwato shi bi jala'il al-akhtari ko da an ba da manyan dukiya bai kwatuwa kan muzdahan da yawa wanda ke murna bi gururi ha saboda duniya ta rude shi ana mai jiniya an ce shi a gwamna hatta bada mutamarridan har ya bayyana mai tsaurin kai yana ganin zai karya ba gaba mutajawizal mikidari har yana wuce gona da iri ana nan shekara hudu sun cika ɗaliban lahu zaharal mijanni sai ta juya mai bayan garkuwa in ta juya mai yana kai kai kai kai kai kakku bari in wani kakku bari in wani sai ni sai ni kai kija sai kasa sai shi ya faɗi ya samu kashi 25 cikin 100 abokin gaba ta ya samu 75 kuma ana nema ya fito cikin midiya ya mai murna to ya zai da wannan bala'i kala ballahu ana nan sai duniya ta juya mai zaharal mijanni bayan garkuwar wa aulagat fihi almuda taluma mai wuka a cikin ciki ne wana zat a lokacin duniya za ta zabura li akhadhi tari sai ta dauko farsa daɗin da ya sha na shekara hudu to cikin wata hudu sai ya sha bala'i wanda har zai manta da shi shekara hudu kaga duniya ba ta yi ba farba bi umrika ka timtsa rayuwarka ka gyara ta an ya murra mubayyan kakka bari rayuwarka ta tafi sudan fiha a banza a duniya min gaire masu zahari ba tare da ka nemi taimakon Allah ba wa ƙasa ta yi ƙoƙari ka yanke ala'ika hubbiha abin da ke sa son duniya wa biha ka yanke abin da ke sa neman duniya talkal huda sai ka samu shirya wa rafahatal asrari ka samu daɗi na zuciyarka shine farin ciki na asirranka warkub ka rika sauraron harbal idayaki irin na makiya wa tawassubal gaddari da zabura ta mayaudari idan ma salamat sadda duniya ta yi sulhu da kai min kai da ha daga makirci ganin kana ciniki kana samun kuɗi kana yin abin da ka ga dama to bala'i na nan ta yi wa alam ka sani bi anna khutubaha musiban mutuwa ta fija sauka za ta yi walau tsalal muda ko da lokaci ya yi tsawo wa wani surar a kadari ko da tafiyar kaddara ta yi rauni a kwana a tashi wata sai an ganka kasa faƙalar hulwali sai sarki ya ce to in dan waka na ji waka summa maza sana'a haza shi wanga yaron bawan Allah mi yayi laihimmiyan ma faqal sai ce aqdama wannan yaro yayo gaba gaba lilumihi fil jaza saboda koma bayan cin shi wajen mayamman da sakamakon tarbiyyar da nan mai ala abiyati gabaito tannan nawa as-sudasiyatil ajza wanda yake tana da ajza guda shidda na masu arudi fa hazafa min hajuz aini sai ya cire kashi biyu daga ciki, wani ƙasa sai ya yanke waznaini awo biyu na arudi min auzani ha daga ma'aunanta, hatta sarar ruzu, har musibar da ya jarrabe ni fiha a kasidan nan ta koma ruzu aini musiba biyu, ya cire juzu'i biyu da wazani biyu ya jarraban da bala'i biyu. Faƙala lahu sai sarki ya ce, bayyin ma a hala, karanta mana waƙa mu ji inda ya yanka wa min aina falaza daga ina ya datsa faqal sai sarki yace sai tsoho yace ar'ini sam'aka alaman kunnuwanka wa akhli litafahumi anni zar'aka ka juyo da zuciyarka dan ka fahimci bayanin da nake maka hatta ta tabayyana hakka gano kaifa aslata alayya yadda ya kwabe takobin yaki da ni wata kadura kaga girman kadaraji tiramihi ilayya lihin da yamman sun ma'anshada sai ya waka wa an fasu huta ta sa'ad numfashi ne na sama sama yake wai bayan na gama waka ta lahiya sai ya dawo mai da ita ya khatiba duniyar daniyati innaha ya khatiba duniyar daniyati innaha sharakun rada kaga ya cire wa qararatul akadari darama azhakat yawmiha abkad gada وإذا أظل سحابها لم ينتقي منه صدى جاراتها ما تنقضي وأسيرها لا يبتدى كم مزدهن بغرورها حتى بدا متمردا طلبا له زهر المجن وأولقت فيه المدى فاربى بأمرك أن يمر مضيعا فيها صدى وقطع علائك حبها وطلابها تلقى الهدى واركب إذا ما سالمت من كيدها حرب الإداء واعلم بأن خطوبها تفجا ولو طال المدى كاجا ya dace ta kuma ta fito da kafiya waka cikin waka wai ya khatibar duniya ya kai mai neman duniya addaniya ya baya inna ha sharakun rada ita tarkon mutuwa ce ya cire matsohuwa qararatul akdani darun gida ne mata ma azhaka fi yawmi ha in ta saka dariya yau abkar gada gobe kuka za ta saka ya dace mai bodan lahamin dani wai za a zalla sahabuha in girgije ya sauko na duniya lam yantake minhu sada bai ke koyar da kai ya dace mai lijihami ragar rani garatuha harin duniya matan kabi ba ta karewa wasiruha ribantaccenta la yubtada ba mai iya fanso shi ya shahi mai bidala ilal akhbari kan muzahar da yawa wanda mun ganshi yana murna bi gururiha da rudin duniya hatta bada har ya bayyana mutamarrida mai tsaurin kai mutamarrida ya shahi mai mutajawizal miqdari talaban lahu duniya ta juya mai zaharin mijanni bayan garkuwa wa aula gaffihil muda taluma mai wuka an dace mai wana zalli akhirin sari farba bi umrika kai shiri da rayuwarka an ya murra mubayyan kakka bari rayuwarka ta ga banza fi hasudan a banza a duniya ya cire mashi min gairi masjid hari wa qata alaika hubbiha ka yanke alaƙar son duniya watsila biha da de- da neman duniya talkal huda sai ka samu shiriya yayyanke mai warafa hatal asrari yace wa alam ka sani bi anna khutubaha musibar duniya ta fija mamo ka za ta yi walau tsalal mada ko da matuƙa ta yi tsawo to za ta yi maka sababi ya dace mashi wa wani sural akadani so malam murtaza sadda yake wannan makama aji shidda sai ce so balarabe ke cewa daidai nan ta ga ta yaro har ta hita tsohon daɗi ita ta yaro ta hi daɗi ta ga shi ta tsoho ya khatibar duniyar da ni ya ce innaha sharakun rada wa qararatul akdari darun mata ma adhakat fi yawmiha abaka gadan bu'dan laha min dari shi ko yaro zasauki ya khatiba din yaddan yace innaha sharakun rada darun mata ma adhakat fi yawmiha abaka gada za mu tsaya bakin nan faltafatal wali ila gulam sai yaro ya koma sai sarki ya koma wajen yaro waƙal sai ya ce ma yaron nan mai satar waƙa tabballaka Allah wadaranka min khirrijin marikin daga almajiri wanda yake ya fita daga biyayya ga malamin shi abinda ake ce ma khirrij wanda ya gama makaranta shine ake kungiya ta ce khirriji madrasa ce kaza wai yayayi wayanda makaranta iri kaza ta yayi al khirrij wanda aka yayi ya ban makaranta to sai ya ce ma ya ce mashi tabballaka Allah wadaranka min khirrijin daga wanda ya ƙara makaranta marik wanda bai biyayya ga malaman shi wa tilmizin sarik Allah wadaranka almajiri barawon wakan malami ne fa qala alfata sai yaro da yaji an gunduma mai baci yace bari itu min aladabi na kubuta daga ilimi wa banihi na kubuta daga a ce ni ina son malamai ko ina cikin su wala hikitu na risku biman yunawihi da masu kin ilimi wa yuqawwidu masu rusa mabanihi ginin shi ma'ana ba ruwa na da ilimi da malamai ni yanzu na koma makiyin ilimi in dai na san da wagga sharadi kenan in kana abu ya tuhu na mat ila ilimi in dai abu ya tuhu bai totan shi na mat ila ilimi ta zo ga sani na na san da yayi wannan waka qabla an allaftu nazmi kafin in yi waƙata wa inna mattafaqa tawarudul khawatir ka sani dacewar tunane da gangarowar shi shine ya haɗu yadda yayi waka bai da labari na ni ma nayi waka ban da labari ne kama qad yaqul hafir ala al hafir yadda kofatan doki suka fadawa cikin na wani faka annal wali sai ka ce sarki jawaza ya halatta sirka zamihi wannan maganar da ya kirkira dan da ji kirkiran magana ne an san mai waƙan na farko shi yayi ta farkon kuma shi yayi ta biyu kuma ya jawo wani ya ce ka ce taka ce to sai sarki ya halatta gaskata wannan magana fana jima sai ya nadama ala badira ta zamihi ga zargin da yammashi fa salla sai sarki ya haɗu yufakiru yana tunane fi ma ya kashifu lahu anil haqa'i ga yadda zai iya bayyanar da abubuwan da a koyi ويميز به الفائق من المائق ya gano wanda yake ya bisbista daga wanda yake wawa falam yara bai ga wata mahita ba illa akhazahuma bil munazala sai ya hada su da halbebe ne a tsakanin su a sa su baiti goma in wangaye baiti na ɗaya wangaye na biyu wangaye na uku yaro ya na hudu har a baiti goma walazzahuma yana son ya hada su guda fi qaranil musajala a cikin wannan ƙaho na aune ne ne waƙa. Faƙala lahuma sai ce masu, in arattu mafti za hal'atil, in kuna son ku kunyata mai zaman banza, wacce za hal'aƙi min albatil, kuna son gaskiya ta bayyana daga ƙarya. Fatara salafin nazmi, wata baraya, wata jawala fi halbatil ijazati, wata jaraya. Tunda kuna son ku gano ku kunyata wanda yake mai ƙarya mai zaman banza cikinku, to fatara sala, ku zo ku yi miƙeƙeniya shi ne ku siki ragwamaku, bin nazmi a wajen waƙa, wata bara ya ku tsere, wata jawala ku yawata, fiye halbatil ijaza, a filin su kuwa waƙa, wata jara ya ku tsere, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina dan wanda zai halaka ya halaka bisa dalili a ga yaji kunya wanda zai rayu ya rayu bisa dalili da hujja faqala sai suka ce bi lisanin wahid da halshi daya wa jawabin mutawarid da jawabi da yazo lokaci guda qad radina bi sabri mun yadda da jarraba abubuwanka famurna bi amri ka hore mu da umarninka faqal sai sarki ya ce inni mula'un ni Allah ya jarrabe ni min anwa'il balaga daga cikin nau'o'an balaga bitajnis Allah ya sa ya samu son azo da abu guda wanda yayi kama da juna jinasi akwai jinasi tami akwai jinasi gairu tami wa arahu laha ina ganin jinasi kar ra'is kamar shi a shugaban ilimin balaga fanzimal ana a yanzu sai ku rera mani asharata abayatin baiti goma tulhimaniha ku gwama mata ku shigan mata bi washihi da kwalliya ta jinasi wato rasi aliha ku yi mata cin baki bi halihi da kwalliyar shi abinda nake so a cikin baiti goma din nan wa zamminaha ku sanya mata sharha hali bayanin halina ma ilfilli tare da wani aboki nawa ina da wani aboki da nake bala'in so shine yarinya ta nan nan aboki ba wai aboki na makaranta ba a'a matar shi ita ce abokiyar ku yi bayanin abun da ya faru tare da wani aboki na ma ilfilli tare da aboki na badi'i sifa mai kayantattar sifa almai shafa mai bakin lebe kaga wa'adda bakin lebe mace malihat tasanni wanda ya iya tahiya yana tahiya yana rangwaida kasiriti mai yawan jan aji wa ka jan aji mace wata janni sanan da yawan ganin laifi ka san mace akwai ganin laifi kai yanzu daga an ce ka so kaza ka kisawa to mai yawan jin kai kuma mai yawan ganin laifi muguran shi wannan abokin nawa ko abokiyar tawa Allah ya jarrabe su bi tanasin ahadi da manci alƙawari in shekara hamsin kun kai da mace rada duk kuɗinka sun ka ƙare to za ka ga rashin mutunci za ka ga rashin arziki duk wannan rayuwar da an kai mai daɗi ta mance da ita waya tsalata sadda sannan da tsawaita gaba mace na iya wata guda tana gaba da kai wa ikhlafil wa'adi sannan ga su da saba alƙawari wa ana lahu ni ko na zama kal abdi lahu kamar bawa ga wannan aboki nawa al mai riwaya ce fa barazan shehu nan take sai tsoho ya bayyana mujalliyan yana mai zuwa lambawal a wajen wannan waka wata lahul fata dan saurayin nan sai ya biyo bayan tsohon nan musalliyan yana mai ɗaukan lambatu wata jaraya sai suka fara tsere baitan fa baitan in wanga ya kawo baiti wanga ma shi ma ya kawo ala hadan nasaki akan wannan tsarin da zamu karanta muku ila an kammala nazmul abiyati har wa'annan baitota goma suka kammala wata saka suka jerantu wahiya ga baitotan tsoho shi ya fara cewa wa hawa hawa riki birkati sagrihi wa gadarani ilfasu hadi bi qadrihi tasadda li qatli bis sudud wa innani lafi asrihi mudhahada qalbi bi asrihi usaddiqu minhu zura khawfa zwirarihi وارض استماع على هجر هشية هجره واستعذب التعذيب منه وكلما أجد عذابي جد بي حب بره تناسى دمامي والتناسي مذمة وأحفظ قلبي وحافظ سره وعجب ما فيه التباهي بأجبه وأكبره أن أن أفوه بكبره له مني المدح الذي طاب نشره ولي منه طي الود من بعد نشره ولو كان عدلا ما تجنى وقد جنى علي وغيري يجتني رشف صدره ولولا تثنيه ثنيت أعنتي بدارا إلى من أتى لي نور بدره وإني على تصريف أمري وأمره أرى المر حلوا بانقيادي لأمره tsoho shi zai fara yaban ‘yan budurwar da aka son a yaba. Tsoho ya ce wa a hawa akwai wata mai baƙin lebe, hawariki ta bautar da ni, bire kati sagrihi saboda kyawun washiryarta wa gadara ni wannan abokin ya mai da ni ilfa suhadi mara bacci cikin dare bi gadrihi saboda yaudara kaga a hawa hawa a hawa bakin laifi hawa ya taru a hawa hawa sun yi kama riƙi riƙatu sun yi kama riƙi bauta riƙatu kyawu gadarani gadarhi da gadarani da gadarhi an samu jinazi sai yaro ya ansa ce tasadda bi katili wannan aboki ya gitto kan shi wai kashe ni zai bis sududi da gaba da ni yana son yayi gaba da ni wa inna ni ni lafi asrihi ina cikin riban cewa shi muzahaza kalbi tun da ya taro zuciyata bi asrihi baki dayanta kaga ya to shine ranna aka ce ya bada ya aje damma koha gida ne sai makwabci ne ya zo yasa an ka kwashe damman nan guda goma ya ɓoye ya ce in takama ta rashin gaddama yau sai an ji baki ne yana hitowa gida sai ce ah ikon Allah ina damman da na aje koha gidan ga sai makwabcin ya wufe ya sai ce kai wallahi na ga wata irin shirwa tsuntsuwa ta zo tana ta ji damman ka ina shirwa aje mai damma ne shirwa aje mai damma duk sai da ta kwashe su ta dide su gaba ɗaya dan me yace haka nan da ai gaddama ko sai ce ho ya sababi tana iya shi inda ya shirwa ce tana iya kwashe wannan damma sai ce kaiwa da kaji tsoron Allah ya za a yi shirwa ta dauki damma sai ce ni ma shi ne kai ka gani ba ai gaddama ba an ce an dauki damma ce tana iya wa ya sababi wani kaji tsoron Allah ya za a yi tsuntsuwa ta daukan ma damma ce ni ma shi ne kai to dan haka ni ma usaddiqu min husura in yayi ƙarya yace an dauke damma usaddiqu min sai in gaskata in ci tana iyawa ya sababi haw fazu wirarihi dan gudun kaucewa shi wa ardatima alhujri na yadda da jan alfasha khashiyata dan jin tsoron hajirhi kauracewa shi sai tsoho ya ce to tunda haka yi mun yi na tsoho da na yaro ga na na tsoho an yi to sai yaro ya ce wasta'zibu ta'ziba minhu ina jin dadin azabar da take mani saboda son da nake mata wa kullama ajadda azabi duk sadda ta sabunta yin azaba gare ni jadda bi hubbi birhi san alkhairin ta sai ya karo gare ni sai in ce Allah sa ta bari an jama in zo mu kira kaga at-ta'zib da asta'zibu asta'zibu at-ta'zib an samu jinasi ajadda jadda ajadda ya sabunta jadda sabuntuwa tsoho ya ce ta nasa zimami wannan aboki ya mance da alkawali na gaba ɗai wata nasi mance alkawali mazammatun abun zargi ne wa faza kalbi ya ɓata rai ga zuciyata ma'ana ya fusata zuciyata wahwa zuciyata hafizu sirrihi ta tsara sirrin wannan aboki nawa duk abin da a haƙƙin shi ina bashi amma shi bai bani haƙƙi na kaga zimami da mazammatu zimami alkawali mazammatu zargi zimami mazammatu a hafaza hafizu a hafaza na farko husatawa hafizu na biyu tsarewa wa ajabu ma fihi mafi ban mamakin abin da ke cikin wannan amini nawa attabahi taqama bi ujubihi da jin kanshi wa kubiru kuma ina ganin girman shi an an afuha daga in yi magana bi kibrihi da cewa shi mai girman kai ne gashi yana girman kai amma ban iya ce mai mai girman kai kaga a'ajabu ujubu a'ajabu mafi ban mamaki ujubihi mamakin kai kaga a'ajabu da ujubu an samu jinazi wa ukbiruhu ina ganin girman shi an an afuha bi kibrihi ukbiruhu bi kibrihi an samu jinazi lahu minni almadhu yabo ya tabbata gare shi daga wajena allazi tsaba nashruhu wanda yake kanshin shi yayi dadi wali minhu yana da tsayyul wuddi wata ɓoyayyar soyayya daga wajena min ba da nashirhi bayan wadda na bayyana duk soyayya da nake bayyana mai to akwai wata ɓoye a zuciyata walau kana adlan da wannan aboki amini na wa adili ne ma ta janna da bai azaman laifi ba duk abin da zai ce ban kyauta ba wa qajjana alayya ga yako shi ya laifi gare ni wa gairi amma duk wanda ba ni ba yaji tani yana ebo rashfa sagarhi sumbunta wushirye shi walaula ta sanihi ba dan rangoye da yake man ba yana tafiya ta takama sanaitu ina na ci sai in juyar da ragwa mata bidaran da sauri ila man ajtali in koma wajen wanda zan kalli nura badrihi hasken watan shi to amma yan rangoye dan nan da yan yanga yanga nan da take man shi ya rike ne zan ban rabuwa da ita wai ni ni ala tasrifi amri tare da canza lamari na wa amrihi da lamarin shi ni ban barin biya ita ba ta barin walakanci to duk da ciccanzawar da ake yi aral murra ina ganin abu mai daci hulwan mai daɗi ne fin kiyadi da amurhi in dai na jawo ga lamarinta ko ta man tsaki sai inda kamar tana Allah ya man albarka falan ma an shada halwali sadda suka rera ma sarki wannan waka baiti goma mutarasilai ne kamar an sako dawaki da wanga ya aje wanga ya dauka da wannan ya aje wannan ya dauka buhitala li zaka aihima almutaadilaini sai sarki ya rikice saboda kaifin hankalinsu wanda yake yayi daidai da juna wa qal sai ce ashhadu billahi na shaida hagga Allah annakuma farqada sama ku taurari biyu ne dake sama mana kowane yama ya malantu ya zan malami wa kazan daini kamar kyastu ne guda biyu fiyo ƴaƴan a cikin kwano guda wa inna hadha alhadath wannan ɗan yaro da muka yi ta sunguma mazagi la yunfiqu mimma atahu Allah yana ciyawa daga abin da Allah ya bashi wa yastagni bi wajdihi ya wadatu da samu nai an mancewa daga abin da ba rabo nai ba fatub ayyuha shaykh ya kai tsoho don Allah ka tuba min ittihamihi daga tuhumar dan nan naka ka ce wai ya ma sata waka kamar tuhuma ta wa zub ka dawo ila ikramihi ka rika girmama wannan yaro faƙalar shekh sai tsoho ya ce lau in dawo a shirya taɓi da kaji wata sabon magana haye hata an tura ji a humikati ya nisanta soyayya ta ta dawo ma wannan shaiɗanin yaro mara kirki auta alaka bihi fikati ko amincewa ta ta dawo mai haihata haihata wa qad balawtu kufranahu lis-saniya saboda na gane butuli ne ga aikin da an kai mai wa munitu minhu an jarrabe ni daga wannan yaro bil uquqishaniya da rashin biyayya mai muni fa'ataradahu al-fata sai yaro ya ya tare shi wa qal yace ya kai baba ya tsoho ya baba malam inna hadha ya hadha ya kai wannan tsoho innal lajaja su'umun zurfafawa cikin rigima da fada ana lallashi ba kaji su'umun rashin arziki ne wal khalaq haƙe mutum lu'umun koma bayan bayanci ne wata haƙiƙar zinnati tabbatar da zato ismun zunubi ne dan qur'ani ya ce inna ba'da zanni ismun wa i'natul bari'i azalaifi ga wanda bai yi laifi ba zulmun zalunci ne mutumin da bai cuce ka ba kace shi ya cuce ka zalunci ne wahabni kamantani yaqtaraftu jarira na maka laifi babba a wiji tarahtu kabira ko na aikata babban zunubi amma ta zakuru ba ka tuna ma an shatta ni li nafsika baitotan da kan man kai kai su da bakinka fi ibani on sai ka sadda kake ebe kewa da ni in ka gane kana rungume ni ka taba da ni to ga baitotan da kai kace samih akhaka idza khalaf min hul isabata bil galab وتجاب أنت عنيفه إن زاغ يوما أو كسر وعفى الصنيعك عنده شكر الصنيعة أم قمر وعطيه إن عاصى وهن إن عز ودن إذا شهر وكان الوفاء ولو أخل بما اشترطت وما اشترط واعلم بأنك إن طلب كمهذب الرمت الشطط من ذا الذي ما ساء ومن له الحسنى فقط أو ما ترى المحبوب والمكروه للذا حينما كالشوك يبدو في البسو نمع الجني الملتقط ولذاذة العمر الطويل ليشوبها نقص الشمس ولو انتقدت بني الزمان وجدت أكثرهم سقط رذت البلاغة والبراءة والشجاعة والخطط ووجدت أحسن ما يرى صبر العلوم معا فقط يا كيسوه ما يهشي mai tukuburi samih akhaka ka taba yi man wasu baito ta sadda muna zaman lahiya kahin mai fada to sai ka ce min samih akhaka ya kai dan uwa kariran gwame ga dan uwanka na zama duk wanda Allah ya hada ka zama da shi don Allah kai hakuri da shi kai rangwame ga dan uwanka idza khalatal isabata idan ya hada abun kwarai bilgalat da kuskure minhu daga gare shi sadda ya cuce ka to ka tuna ya taba yi ma alheri idan ya ma mugunta ka tuna ya maka alheri to sai kai rangwame wata jafa ka nisanta an ta'anifihi daga tsarguwa ta in zaga idan ya karkace gabarin sonka au kasada ko ya zalunci yauman wata rana idan ya ma zalunci ya karkace ya koma karkatacce ya koma wani hutsun jakki mai tutsu da mai shi to kakkabe mai wa hafaz ka tsare sani aka inda hu abinda ka saba yi mai na alheri hidiman nan da ka saba yi ta mutuntawa da girmamawa da alkhairi da sha tara ta arziki wa hafaz sani aka inda hu alkhairin nan ka tsare shi ka a canza shakarar sani'ata ya goda abin da kan mai amga matsa koko ya aibanta ka ya ce to ai ko dai da ya ba don Allah ya ba babu ruwanka wa ati'ahu kai ka koma mai biyayya gare shi in asa idan ya koma mai sako gare ka shi in ya saba ma to kai bi shi wahun ka zamo mai saukin kai in azza in ya zamo shi mai taurin kai shi mai taurin kai ne bai lankwasuwa to kai wahun ka koma mai saukin kai wadun zama kusa da shi ya za shi hatsa in ya zama nesa da kai sadda ya hambare ya yi daji kai bi shi ba komi ba rayuwa ba ce waƙanar wafa'a kai dai tsara alkawari walau a halla ko da ya ɓata bai mashtararta da sharaɗin da ka samai na zumunci wa mashtararta da abin da ya sharaɗanta na mutuntawa ko da ya ɓata sharaɗi kai dai tsara sharaɗi akwai Allah wa alam ka sani bi annaka kai in tsalabta muhazzaban idan kan nemi mutumin da bai da laifi ko guda bai da aibi rumta shafaf ka nemi abin da bai samuwa ka ce wai kana bi dan mutumin da yake lahiyayye bai da matsala bai da aibi ko guda rumta shafaf ka nemi abu mai wahala man zallazi ma sa'aqat wane ne wanda bai taba mugun abu ba wa man lahul husna faqat wane ne za a ce halin kwarai a gare shi محمد الهادي الذي عليه جبريل حوص منزان الله أني محمد شيني وند جبريل يسوكو شيبه مغو أبها أبدا أو ما ترى المحبوبة da Allah ka diba da kyau baka ga abin da aka so ba wal makaruha da abin da ba a so luzza ana haɗe su fi na madin wuri guda da abu mai kyau da mara kyau sai a haɗe waje guda ga mugu ga na kwarai haka Allah yake duk sai da ka ga mugu akwai na kwarai gehen shi duk ka ga na kwarai ko min kirke shi akwai mugu kusa gare shi ba taɓa rabuwa ba awa matar mahabuba ka lura da kyau baka taɓa ganin baka lura ba duk abin da aka so wal makaruha da abin da ba a so luzzafi na maka wuri guda Allah ka ajewa dan mi li yuhiqqa al-haqqa wa yubtil al-batil Allah ya tabbatar da gaskiya a gane gaskiya ce dan a gane ƙarya a guje ta dan haka da abin da aka so da abin da ba a so hada suke waje guda Allah ɗaya ka iya rabawa in ka ga mutum ya sha alkibba ya ce ba shi ashak shi awwa ne to kyale shi Allah ɗaya san zuciya ta kila wani fasiki ne wani mugun shedani ne wani kinkihirin mara mutunci ne in ka ga mutum da shot da bel kaka ce dan iska dan boko shege kila ma daga waje yake kila waliyan Allah ne yana nan yana musaffa su maɗai ce da ya shot din waliyan Allah ne yana nan yana ta salati ba ka sani ba ka shauki ka ga duk inda ka ga kaya yabdu tana bayyana ne filgusu ne wajen reshi irin dabino in ya zuba ɗiya to kahin ka ɗebo ɗiyan dabino sai ƙayar dabino ta soke ka don haka kai ƙoƙari ka zama ɗan dabino amma kai ka zama ƙayar dabino saboda ba su taɓa rabuwa ba ɗan dabino da ƙayar dabino haɗa suke ka shauke yadda ka san ƙaya yabdu sai ta bayyana fil suni a cikin reshe ma'aljani tare da ɗan dabino wanda ya nina almultaka wanda ake son a cinko sai an kai hannu a ebo sai ƙaya ta soke mutum wala zazatul umri tawil dadin rayuwa mai tsawo ya shubuha naqshu shamak kurkura tana bata ta duk yadda kake moriya da rayuwarka da lahiyarka da jin dadi da morewa to da ka tsufa ka zama sai a tashi da kyat a zanna da kyat to rayuwa mai dadi ta kare wala wain takatta malam sadi da zaka jarrabe bane zamanin yan zamani wajatta wajatta wajatta zaka yi ta samun kai ta samun aka tsara wa saka duk sun faɗi ƙasa duk sun dafshe baki in ji mai makama ya ce walawin takatta wallahi da za ka jarrabi bani zamani ‘yan zamani wajatta sai ka samu aksar duk mafi yawansu sakata sun faɗi ba amana ba gaskiya ba alkawali ba soyayya ba mutuntawa ba rahama ba tausayi ba jin kai zamani ya lalace lam yabqa safin wala musafin wala mu'inun wala ma'inu wa fil masawi wadatta sawi fala aminun wala samin zamani ya lalace muna makka shekara 27 da suka wuce ta da sho malam murtaza radiyallahu anhu radda zamu ban makka mu je jidda sai ga wani tsoho takari ne mazaunin makka ya shekara hamsin a makka sai yana ta ƙumumuwa ya kai ga shi malam murtala ya ce malam mu ne mazauna garin makka na ji an ce yau za ku koma najeriya kun gama zama nan saudiya kwanan ku arba'in da biyar saudiya za ku koma gida to tsaya mu yi ban kwana in maka nasiha tsaya mu yi ban kwana in maka nasiha in ji tsoho na makka ban san suna ne ba tun da muna bisa hanya ne an gama lo da kaya ne sai ce mallan najeriya za a koma ya ce yi ya ce to yan anti a yi ta hankuri da jama'a ka ji a mallan a yi ta hankuri da jama'a jama'a da mutane da ka gani riga kaya ce in ka sa ta soke ka in ka cire ka ce kirara don haka jama'a kada za ka isko can najeriya suna jiran ka kai ta hankuri da kowa jama'a riga kaya ce mallan in ka sa ta soke ka ga ka riga lahiya lau kukkukku karo su tarka amma mai riga kaya ce tana nan tana suka kai da ka san bala'i da haka sha yace in kuma ka cire ta kace ba ka san a soke ka ka ce rana akala maka Allah to sai wata rana shine yau shekara 27 yana raye wannan tsoho ya rasu Allahu alamu amma da yayi nasiha mai tsada ga ta mun gaya muku kuma ku rike kuma ku yi addu'a ta alkhairi ga wannan tsoho yau shekara 27 da wannan nasiha Allah ya ji kanshi in ya rasu in kuma yana raye Allah ba shi kakkan lahiya shi kuma shi malam murtala da aka gaya wannan nasiha ko da ma an isko inda iska ya isko kaba tana rawa haka ake ana ta hakuri da jama'a da kokarin shi yazo ya bada wannan nasiha dan haka yace rudutul balagata Allah ya bani ilimin balaga wal bara'a da kwarewa wal shaja'a da sadaukantaka wal khitai kuma na samu kujera ta darajoji iri iri fawajattu sai na gano a sana ma yura mafi kyan abin da ya kamata mutum ya sifantu da shi sabrul ulumi karatun ilimi ma'an gaba ɗaya fakar shi ɗaya ne zaka more ma na san daɗin kuɗi na san daɗin mulki na san daɗin karatu na san daɗin yawo na san daɗin tafiya amma duka daɗin duniya bai kai daɗin sabrul ulumi karatun ilimi ba ma'an fakar shi ɗaya adda daɗin da zai ebe ma bakin ciki da tunani kala mai ruwa ya ce faji ala shehu sai tsohon nan ya haɗu yunatan yunatan ta tasilli wa yuhamliku hamla qatal bazil mutilli sai tsohon nan ya haɗu yunatan yana fitar da halshe nadana ta tasilli irin hidda halshen kwamalcin maciji yana ta zuru halshe waje ma'ana yana lasar baki yana lasar lebe wa yuhamliku yana tutturo man ido hamla qatal bazi irin tutturo idan shahu almutilli wanda ke hangen ɗan kaza da yake so ya kai mai mami. Sun maƙal sai ya ce wallazi zayyana sama a bishop na rantse da wanda ya kawata sama da taurari in ji tsoho wa an zalal ma amina suhub na rantse da wanda ya sauko da ruwa daga girgije to me yasa ka wannan wai sarki shine girgije to ruwan da aka son su sauko gare shi ya bashi alheri to na rantse da wanda ya kawata sama bishihub da taurari kai ma yanzu kai asaman nan gari duk kahi kowa kai asarkin gari to Allah sa kana da naka taurari yadda ita sama na da nata taurari da sun kai mata kwalliya to kai ma Allah sa kai mai kyauta ne mai alheri ne wai ya rance da Allah da ya kawata sama da taurari ai sama kowa ya san madaukakiya ce to sarki kowa ya san madaukaki ne to Allah sa yana da nashi taurari taurarin wai kyauta sannan na rantse da mai sauko da ruwa daga girgije kai ma yadda girgije yake sama kai ma sama kake to illa holoko ne kai ko hadarin kwarai ne ba mu sani ba ma rauji anil istila kauce kaucen da nake na rashin shiryawa da ɗana bai zamo ba illa li tawakkil iftiba sai saboda kauce mu kunyata na ce ya man sata waka kuma an gane ba barawan waka bane to ina kauce kauce ne ka inji kunya fa inna hadha fata shi wannan ɗan yaro nawa ya ita da an amunahu ya saba ina ɗaukar nauyin shi wa ura'i shu'unahu ina kula da harkokin shi na rayuwa wa kad kana dahru yasuhu falam akun ashuhu a lokacin zamani yana ruwa na abun arziki lokacin ana samun alheri falam akun ashuhu a lokacin ban mai kwauro saboda rayuwa da sauki wani mai hikima ne da wanga zamani da ake ciki yabbugai yabbugai sai ce daga nan haɗin kara in ka fi ba mai taron ka ya baka naira ashirin yan kalaba ita a iyakar zangwana da katsina ba yace daga nan in ka shiga mota ka daga nan har yan kalaba mai baka naira ashirin yace amma mun hito lokacin da daga nan zuwa sabon gari in kana da lalura dubu goma daga bakin silma za ka yi kwana kahin ka kai ana sai ka malam tsaya an shi malam tsaya an shi ko da za ka kai bakin silma dubu goma ta samu sai dai ka dawo gida ta fasa kai sabon gari to don haka wa kad kana dahru yasuh a lokacin zamani na zubo da alkhairai kahin ka kai sabon gari ka hada dubu goma cikin aljihunka to falam akun ashuh lokacin ban mai kauro amma yanzu daga nan har yan kara naira ashirin in kai baka yi sa'a ba wallahi baka samu ta sai dai ka bi darancin na dawowa gida fa amma al'an amma yanzu da nake magana da ku a wannan zamani fal waqtu abus zamani ya tsara gida ya shama mutane toka wa hashul aish bus rayuwa tana cike da tsanani na rayuwa ga tsadar abinci ga tsadar fetur ga rashin wuta ga rashin lahiya ga rashin zaman lahiya wa hashul aishi rayuwarmu tana cike da bu'usun tsanani hatta annabi zati hadhihi ara wagga ma rigar da kaga nazo da ita yar gajero alkibbanka ai da gani ta kane na ce kaga nasa yar gajero alkibba ko to ai ba ta bace hatta anna bizzati hadhihi ara wagga ma alkibban gajera na ake madariya ta aro ce wa baiti la taturu bihi fara daki na ko bera babu ciki ne gida na ko bera babu kasa ana cewa wani talaka ne kamar kusun masallaci duk kusun da kaddara ta kai masallaci in dai ba wayoyin lasifika ba mi zai ci so ya tafke ba su aje abin da za a ci wuri ba burodi ba masa to sai kare an ce wani kusun masallaci ne duk kusun da ya zauna masallaci kare shi ta kare to ni gida na ba bera ciki kal da sarki yadda ya ce rigar shi ta aro ce gida ne ba abin da mai rai zai ci ko bera babu faraqqali maqalihima qalbul wali sai zuciya alkali ta tausaya ma wannan abun tausai wa'awa ya ji tausai lahuma gare su min giyarin layali daga wannan musiba ta dirare wasa ba sai ya ji ya karkata ila ikhtisasihi ba yana son ya keɓance su bil isab da ba su gudunmuwa wa amaran nazara ya hori yan kallo bil insiraf to an gama shari'a an gama shari'a kowa ya tahiya tai amma da yanzu zuciyar sarki ta tausaya masu kuma ya wa awalahuma yana tausansu min giyarin layali daga musibar zamani wasa ba kuma an ga ya karkato ila ikhtisasihima yana son ya keɓance su bil isafi zai ba su gudunmuwa wa maran nazara har yana horon yan kallo bil insiraf kowa ya gida kalan rawi mai riwaya haris ya ce wa kunta mutashawwifan na zamo ina mai tsinkaya ila mar ashekh ina ta kallon huskar tsohon nan la'alli a alam ilmahu kila in gano wannan tsohon shin wanda na sani ne ko ba shi ba idza ayantu wasmahu idan na kalle kamannin huska shi zan gane shi walam yakun istiham a lokacin ma tsetseniyar mutane bata zamo ba yuspiru anhu tana iya bani damar kaiwa in ga huska ta da kyau wala yufraju li ba a buɗa man fa'adnu wa minhu balle in zama kusa da shi to ina ta kutsawa in runta ido yammi haka da ido kakka ta hoyi tsayin kanan wastau kafani sai ya ce in tsaya wuri guda bi ima ya kafi da ishara hannu ma'ana in kowa ya watse ni ka in tahi wata dubara za a hada da ni falazimtu mawqifi sai na lizimci waje na wa akhartu munsarafi na jinkirta juyawa fa qala alwali sai sarki ya ga duk an watse yan kallo in ba mutum guda ba haris ibn hammami sai sarki ya ja haushi ya ga na yi tsaye sai ce ma maramuk kai da kakki tahiya mai shegen kwakwa mamara muka mi kake nufi wali ayi sababin maqamuka tsayuwar ka ta mice ce nan to shi kaga ya sa abin da yasa an kace ya tsaya fafta da rahushir sai tsoho ya sauje ce akwai magana akwai magana wa qala ce innahu anisi wa sahibi malmusi innahu anisi wanga aboki na ne daga gida mun ka taho tare da shi wa sahibu malbusi shine ya arame wanga alkibbat ba ka ji na cewa hatta bizzati hadhihi ara rigata ta aro ce innahu anisi ai wanga aboki na ne tun daga gida mun ka hito tare wa sahibu malbusi shi ya arama riga shi ma buci gare su gobe yana son in mai martaba ya ban wata riga in ce da abutai in bashi gobe je buci da abutai to kaga ya ce aboki ne ne rakko je kuma shi ala mai riga ana kora tai fa ta sammaha inda hadal qawli bitani shi sai sarki ya ce a to kai abocin cin mushe ne ba aboye mawuka sai yayi rangwame bitanisi da ebe kewata warakhasa nan ne ya ba da dama fi julusi in zauna kusa gare shi sun mafada a fada alaihima sai ya kawo masu hil a sai sutura kala biyu da riga da wando da babbar riga da rawani da hula da takalmi wa wasalahuma ya sadar da su bi nisabin min al'aini da nisabi na kuɗi dinari ishirin ba shi an nisabi ba to an ba abu zai da nisabi dirhami ɗari biyu ya ba su kaga ashe zaman shi sama to yana da taurari ne zaman shi girgije ashe yana da ruwa ne tunda ya ce ya rantse da wanda ya kawata sama da girage da taurari ya rantse da wanda ka sauko da ruwa daga girgije to wannan ga girgidan akwai ruwa ciki ne ya ba su nisabi na kuɗi wasta'ahadahuma yayi alkawali da su an ya ta'ashara su zauna lafiya bil ma'rufi da kyautatawa ila islalil yawmil maquf har zuwa ranar mutuwa daga yau kasu ƙara gaba kasu ƙara fada fanahada sai suka zabura min nadihi daga wannan mazauni mushidaini suna daga murya bi shukri ayadihi da godiya ga alkhairin wannan sarki wanda yake ya haihu ga uwa da uba ne cewa ya ba su sutura kuma ya hada da kuɗi wata bi'tu ma ni ko dan kwakwa sai na bi bayan su li a'rifa matwahuma in gano inda za su wa tazawwadu in samu guzuri min najwahuma na fira da su falamma ajazna himal wali da muka tsallake hurumin sarki wa fadaina muka kai ilal fada'il khali zuwa fili wanda yake ba kowa ciki adrakani ahadu jalawisatihi dayan dogaran sarkin da ya bada kuɗi adrakani sai ya ce mani adrakani ahadu adrakani ahadu jalawisatihi dayan dogaran sarki sai ya ce man muhiban bi yana kira na ila hauzatihi zuwa fadar sarki ma'ana sarki ga jiki na ya ji akwai matsala wannan tsoho ya zai ce ana mai satar waka to game ta kai ne waka su ce sun kayo a busu kuma sun yo baiti goma ɗin da ‘yan an ce su yi in wangaye guda wangaye guda sun zo bara ne amma da wayo to amma ba inda za a ji wannan sirri sai ta hannun wannan da ya ce shi ara mai riga to sai ga ɗayan dogarai ya cin man muhiban bi yana kira na ila hauzatihi zuwa fada fa qultu li abi zaidin sai nace ma abu zaid mai gida na malami na ma azunnu hustahdarani illa liyastakhbirani gaskiya tunda kaji sarki ya turo dogari ya ce in zo fada yana bidate yana bidata to bai gayyace ni bane illa liyastakhbirani sai dan ya tambaye ni labarinka shin kai da gaske ni ala ma riga kuma da gaske tare muke fama za a ƙul wace magana zan gaya ma sarki mai martaba wafi ayyuwa din ma'ahu a jul wani kware ne ya kamata in yawata da shi in shiga da shi kwaren gaskiya ko in shiga da shi kware na ƙarya a wani kware za a yawata da shi kaga harisu shi ma shidani ne kaga wannan magana ya gwada cewa ta ƙarari ne yace fa ma za a ƙul ni kake so in ce ma sarki wa fi ayi wadin ma'ahu ajuz a wani kware ya kamata mu shiga da shi mu shiga da shi kwaren gaskiya ko na ƙarya fa qal sai Abu Zaid ya ce kai ai gama ta gama aiki bayyin lahu gaba wata kalbihi in ka te mai martaba ka gaya mai cewa shi bakin wawa ne ka gaya mai zuciya ta wawan ya zuciya a gare shi wata al'abi bi rubbihi ka gaya mai yau nayi wasa da kwakwalwa ta na zo da baitota na daga gida na ce amman satan waka liya alama ina son ya gano annar rihahu laqat isara wajad walahu sadafata yara liya alama yau mai martaba zai gano annar rihahu iska nai laqat yau ta hadu da isaran guguwa shi ba karamin dan iska bane to yawa ya hadu da babban dan iska iska nai na wulakancin da yake mutanen gari to yau iska nai ya hadu da guguwa wajad walahu dan tabci nai sada batayyar ya haɗu da babban dam ya korama da ya kamaleji da ita yau ta haɗu da babban gulbin da ya yi awon gaba da ita fa qultu sai na ce kai mai martaba in ce mai wawa in ce kai wasa da kwakwalwa tai in ce wai shi karamin shedani ne kai abbabba akhafu an yattaki da gazabu ina gudun hushin shi ya huru fa yalfa haka lahabu bila ta ta kone ka aw yastashriya taishu ko rashin hankali irin na sarauta ya motso mai fa yasri ilayka batshuhu ya sa a kamo mai kai fa qal sai Abu Zaid ya ce lam magana banza kana juya ina dagawa da gudu kana juya ina dagawa da gudu inni arhalu al'ana ila ruha ni yanzu zan bar wannan gari in te garin ruha wa anna yaltaqi suhailun wa suha ya za a yi tauraron suhailu da suha su haɗu falamma hadartu alwali da nazo wajen sarki wa qad khala majlisuhu fada duttawa ta an sallami dogarai wanjala ta'abbusu tsara gidan shi ya yaye yanzu sarki ya bar shan toka a hada sai na ga sarkin nan ya haɗu ya sifa aba zaidin yana ta sifanta abu zaidin wa fadlahu da falala ta cewa malami ne yana ganin mutane bai taba ganin dattijo malami mai ilimi irin wannan tsoho ba wai zummu dahara yana bacin zamani lahu ga sa talauci ga wannan tsoho thumma qala sai ya ce mani nashattuka Allah na hada kada Allah alasta alladhi a'arahu dasta ba kai ne wanda ya ara mai alkibba ba fa qultu ni ce la ƙarya ya kai ba ni na ara mai alkibba ba wallazi ahallaka fi hadha dast ma ana bi sahibi zalika dast bal anta allazi tamma alaihi dast na rantse da Allah da ya saukar da kai allazi ahallaka wanda ya saukar da kai fi hadha dast a wannan kujera ta mulkin garin nan ma ana bi sahibi zalika dast ba ni adda wannan alkibba ba bal anta allazi tamma alaihi dast kai dai ne fo wannan ya cika gare an maka kwaruwa an maka fo wannan fazwarrat muqlata idanun sarki sai suka yi jajir a lokacin shine fazwarrat muqlatahu idanun sarki lokacin fazwarrat sai suka canza wa hamarrat wajnata kundukuki ne yayi jajir ido ne sun koma jajir faqa wa qala yace wallahi na rantsa da Allah ma a'jazani qattu fadhu muribin kunyata mai rikici makaryaci ma a jazani bai taba gaji yadda ni ba ɗan bayo ba wala takshifi ma'ibin ko gano abin da adda aibi bai taba bani ruwa ɗan bayo ba walakin sai dai ni abin da yasa na ɗauki kuɗi har nisabi dinari ishirin dirhami ɗari biyu kenan har na ɗauki sutura kala biyu ni bashi ma sami'it ban taba je a rayuwata ba bi anna shekhan dallasa بعد ما تقلص وتقلص فبهذا تم له اللبس ما سبيت ban taba ji ba bi anna sheikhan a samu tsoho tugub dallasa zai zo da tadilisi hada gaskiya da ƙarya da ma taqallasa bayan ya sawo dogo hulla irin ta malamai kowa malam wa taqallasa da ma taqallasa bayan ya sa alkibba at-tailasan wa taqallasa bayan ya sa hulla kowa malam sabi hada saboda alkibba da hullan malamai tammalahu ya samu dama Allah basa ya kame rikici afa tadri aina saka zalika luka kana iya gano mana inda wannan dan iska dan bayar tahi dan mu je mu kamo shi qultu sai nace ashfaqa minka ya ji tsoron mai martaba ya ji tsoron masarauta li ta'addi tsaurihi saboda ya tsallake ya wuce gona da iri yau to ashfaka minka ya ji tsoron ka li ta'addi tsaurihi saboda ya wuce gona da iri faza ana ya gudu an bagada da ya bagarin bagada da min faurihi nan take fa qal sarki mai martaba ashe abun bai mai dadi ba yace la qarraba Allahu lahu nawa kada Allah ya kusanto mai wuri mai nisa duk inda adda nisa Allah ƙara mai nisa wurin wala kala'ahu kada Allah ya tsare shi aina sawa duk inda ya sauka Allah hada shi da bala'i fama zawaltu ban taɓa haɗuwa da ashadda min nukurhi abu mai tsanani abu musu irin wannan nashi ba ma'ana ban taɓa ganin abu mai tsananin musu ba irin nashi wala zukutu ban taɓa ɗanɗanan amarra abu mai ɗaci ba min makarhi kamar makircin wannan mugun mutum walaula hurmatu adabihi ba dan alhurmai yana malami ba ilimin shi la'augaltu wallahi da na fada fi talabihi in ta nema lai ba ruha ba ko gaban ruhayatai sai nasa an kamo man shi la'augaltu da na zurfafa fi talabihi cikin nema nai ila an ya ga fi yadi har ya faɗo a hannuna fa uki abihi in mai baka azaba in an sha kaya in an sha kuɗi in jewa shi gidan yari wai ni ni la akrahu ina kyamat an ta shi a fa'alata wanga fo wannan din da yamman ya watsu bi madinati salam a wannan gari na bagadada fa aftadiha in kunyata bainal anami tsakanin mutane in na wuce a ce ga sarkin da an kai ma wayo can wata habata makanaci girma na ya faɗi inda imam wajen emiyan da ya azali bisa wannan kujera ya ce kai yanzu mai martaba kana mi har wani tsoho zai zo ya maka yaudara ya anshi kaya gare ka da kuɗi wa asira zuhukatan in koma abun dariya bainal khas wal am tsakanin mutanen gari da manyan mutane fa'ahada ni sai ya alƙawali da ni ala Allah afuha kada in gaya ma kowa cewa an mai yaudara an anshe mai kuɗi ka in yi magana bai ma'atamada da abin da ya dogara da shi na cewa mutumin kirki ne ma dum tuhillan bi hadha albalad mutuka ina cikin garin bagadada to ka in gaya ma kowa cewa an mai fi wannan qala al-harith ibn hammam harith dan mai himma yace fa'ahadtuhu sai nayi alƙawali da shi mu'ahadata man la yata'awwal alƙawalin wanda bai tawili wa wafaitu lahu na cika mai alƙawali kama wafas samau'al kamar yadda samau'alu ya cika alƙawali shi samau'alu wani ba yahude ne aka bashi ajiya kuɗi aka yi aka ya bada kuɗi ne ce bai bayarwa kuɗin nan na amana ya kawo ce bai bayarwa ce wanda ya bashi ajiya ya dawo aka zo da ɗanai aka ce in bai bada kuɗin nan da a cikin ɗaki ba za a yi ma ɗanai yankan rago ya ce oho a yi maɗan yankan rago amma bai cin amana bai saba alkawari to wannan shine sama wa aulu sarkin cika alkawari a nan ne muka zo ƙarshen makama ta 23 alhamdulillah